أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين إنما أذكر ɗariƙa tijaniya a'a zauna mana wannan kashi ya karɓi ɗariƙa tijaniya muƙaddami ina sauran mutanen masu gaban tijani duk inda suke dai su zauna in ɗariƙa tijani an shiga ba a fita ba har da wata ɗariƙa ba a ziyartar wasu ne suke cikin ɗariƙa za a kula da sallah a yi ta cikin jama'a za a girma iyaye za a jam'i wazifa da jam'i zikirin jama'a akwai yan uwa ba a shan taba in mutum ya kai wannan shirin ina ba shi ɗariƙa shi tijani duk inda yake ubangiji yana tambaya فمن شرح الله صدره للإسلام هو على نور من ربه shin wanda Allah ya yaye masa zuciyarsa ya sa haske a cikin zuciyar wato kafiri ne Allah ya yaye masa kafircinsa ya sa masa hasken musulunci a cikin zuciyar ko ko musulmi ne Allah ya yaye masa zaluncinsa da fasikancinsa ya sa masa annurin imani a cikin zuciyarsa ko ko mumini ne Allah ya yaye masa hijabi ya kawar masa da dukkan komai ya komo matsayin wa abdullah la tushriku bihi shay'an ya zama Allah ya sa masa haskensa a cikin zuciyarsa ya yi daidai da wanda yake cikin duhun kafirci ko ko wanda yake cikin duhun zalunci da fajirci ko ko wanda yake cikin duhun hijabi ai ba za su yi daidai ba a man sharaha Allah wa sadrahu lil islami huwa la nurin min rabbih wannan yana yana kama da da ayar da take cewa kamar ayar da take cewa wa Allah istaqamu ala dariqati la asqainahum ma'an ghadaqan li nafsinahum fi to da aka kamar an tambaya ne aka ce menene dariqan da ake nufi dariqa dai zikirin Allah da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam duk zikirin Allah to kamar an tambaya ne menene dariqar sai aka ce وأن لا يستقام على طريقة الأسقينا ماء غدقا لنفسنا فيه ومن يريد أن ذكر ربه دون ديك ذكر الله أبنجنسا أتي ين ذكري شيني طريقة إن ين ذكري شيني رشن طريقة ومن يريد أن ذكر ربه نسلك عذابا سعدا ننكم أكد أهوان شرح الله صدره للإسلام shin ana tambaya wadda Allah ya yaye masa zuciyarsa ya watsakar da ita ya sa mata musulunci ya jefar da kafirci ya jefar da fajirci da fasikanci ya sa mata hasken imani ya jefar da hijabi da dukkan kame-kame na halitta ya jefar da su ya koma wajen Allah gaba ɗaya kamar yadda ake gaya manzon Allah ana gaya manzon Allah wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila ka ambaci sunan ubangijinka ka yanke komai ka zubar ka koma ga Allah shi kadai wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila wanda kai wannan matsayi hawan shara Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala nurin min rabbih ya yi daidai da alqasiyatu qulubuhum mutanen da zuciyarsu ta yi tauri ba ruwanta da la ilaha illallah balle su zama musulmi ba ruwansu da aikata aikin alheri da cikin Allah balle su zama muminai ba ruwansu kama hanyar bayin Allah balle su zama daga cikin arul ihsani sa yi daidai ai ba za su yi daidai ba sai Allah ce fa wailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah amma waɗanda zuciyarsu ta yi tauri ta ki zikirin Allah fa wailun azaba ta tabbata gare su dama dai an gaya muku wannan sura tana magana ne akan waliyai da muridancinsu da shehuntakarsu da karamominsu to shi ake tafiyarwa a nan a faɗi maƙamul islam a faɗi maƙamul iman a faɗi maƙamul ihsan sai daidai fawailun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah azaba ta tabbata ga mutanen da zuciyarsu ta taurare ta ƙi zikirin Allah wato kamar yadda ah, yake cewa wala takun minal ghafilina واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآثال ولا تكن من الغافلين kar ka zama cikin rafkanannu wanda duk ya mance da Allah zuciyarsa ta kekashe ba ta ambaton Allah Allah ya ce fawailul lahu azaba ta tabbata gare shi saboda haka zikiri hawa uku ne zikirin akwai zikirin musulmi akwai zikirin mumini akwai zikirin muhsini wato arifi zikirin musulmi dai kullum in yayi alwala ya gama zai ce ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma zai kama zai ambaci Allah a cikin sallah zai ambaci Allah to an gama kenan sai dai ya ga wani abu mai la ilaha illallah to ya zikiri kenan ko ko yace ya ya je abun tashi hankali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ya zikirin Allah kenan wannan zikirin musulmi kenan mumini kuwa ya aje ya aje wa kansa wani karatun qur'ani ya aje wa kansa wani istighfari ya aje kan kansa wani salatin annabi ya aje wa kansa dai wani zikirin da zai rike wanda ba cikin dariƙa ko wani liba yana bautan Allah da wannan zikirori don zuciyarsa ta natsu ta koma ga Allah amma mai ma'ar- mai ma'arifa to shi kan sai ya hada da waliyai don ba a shiga ma'arifa sai an hada da waliyai ba a shiga maqamul ihsan in tabadalla ka annaka tarawu ba yadda za a shiga wurin komi ibadarka komi zikirinka komi ibadarka baka da iko ka shiga wurin sai an kama hannunka an miƙa wani waliyin Allah ya miƙa ka wajen annabi sallallahu alaihi wasallam misalin abin da kamar mutum da ya shigo Najeriya to duk ƙauyen da ya shiga a cikin Najeriya yana cikin Najeriya ne ya shiga Najeriya to amma yana so ya, ya wuce gaba sai ya nemi birane ya zama dan birni amma komi kuɗinsa komi mulkinsa bayi da iko ya shiga gidan shugaban ƙasar Najeriya sai da izini sai da izini don zamowansa ɗan Najeriya zamowansa yana da biza in bako ne zamowansa mai kuɗi ne ko zamowansa basarake ne bai da iko shi gidan fadin Najeriya sai da izini saboda haka muqamul ihsan nan ba mai shiga ciki komai ibadaka sai da izini Wa an- wannan wurin an tabudallah ka annaka tarahu din nan dole sai da izini Ah, shine afaman sharaha Allah sadrahu lil islami fa huwa ala nurin min rabbih fa wailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika su waɗannan wanda zuciyarsu ta bar Allah ta mance da Allah ulaika fi dalalin mubin su kam nasullah fa an sai mu anfusahu sun bar zikirin Allah Allah kuma ya jefar da su ulaika su waɗannan fi dalalin suna cikin bata mubinin gurgudun nisanta su da zikirin in sun nisanci zikirin da yawa to sun bata da yawa in sun nisanci zikirin kaɗan sun bata kaɗan
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلود قلوبهم ثم تلين جلود جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوب من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد يد الله يسوكر da ruwan nan da kuka ji labari wanda ya mamaye ƙasar duniya da shi ake tsire-tsire na abincin mutane da dabbobinsu to haka Allah ya saukar da wannan alkur'ani mai albarka yadda kuka ji labari Allah ya saukar muku da dabbobi guda takwas suka amfane ku ya saukar muku da ruwa ya zo duniya ya amfane ku ya tsaya muku da abinci to haka ya saukar da wannan alkur'ani Allahu nazzala ahsana alhadisi dama alladhina yattabi'una alqawla fayattabi'una ahsanahu idan an ce maka ga littattafai ga qur'ani littattafai na suna da kyau hadisi ne ko furu'a ne ko litta- littattafan tauhid ko menene to qur'ani shine ahsanal kitabi shine fiyayyen dukkan littafi sai ka gabatar da wannan littafin akan sau akan sauran littattafai shine Allahu nazzala ahsan nazzala ahsanal ahsanal hadisi kitaban kitaban wani babban littafi shine wannan alqur'ani mutashabihan mai kama da shu- juna masani wanda yake maimaita kansa zaka samu surori sun maimaitu alif lam mim alif lam mim da yawa dasim mim dasim har guda biyu hemim hemim hemim har da yawa zaka samu ayoyi kuma sun maimaitu a ciki wailu yawma idhil lil mukazzibin da yawa a maimaita ku ga ala rabbikum tukazziban da yawa a maimaita kuma kissoshi su shiga juna ga kissan ibrahim ga kissan nuhu ga kissan hudu ga kissan salihu kissoshi iri iri kowace sura ka daga sai ka ji kissoshin sun dawo kuma a maimaita su kuma aka maimaita sunaye a cikin sunayen da suka shigo qur'ani babu kamar sunan Allah sunan Allah ya shigo cikin alqur'ani Allah Allah Allah din nan ya shigo sau dubu biyu da ɗari shida da tis'in da takwas Allah Allah Allah don dai a yi zikiri dole Allah Allah Allah kamar yadda wasu sojoji ciwo suke wayyo Allah wayyo Allah ina to dole in kana karanta Qur'ani sai kika ce Allah Allah Allah in ka sauka ka faɗi Allah Allah sau dubu biyu kenan da ɗari shida da tis'in da takwas sannan in ka sauke ka faɗi arrahmanu sau saba'in sau hamsin da bakwai ka faɗi arrahimu sau tis'in da tara ka faɗi ibrahim ibrahim ibrahim sau sittin da tara wato saba'in ɗaya babu kenan ka faɗi musa musa musa musa sau ɗari da talatin da shida kenan ka faɗi nuhu nuhu ko nuhan nuhan ka faɗi sau arba'in da uku kenan ka faɗi isa isa isa sau ishirin da biyar kenan banda kistoshin annaba da suke dawowa suna maimaituwa sai aka ce to ina amfanin a faɗi kista a sake faɗinta aka ce to annabi ai shi annabin duk duniya ne gaba ɗaya idan baƙi sun zo sun karɓi sura amma kisar adamu ne kada ya ciki to kisar adamu za su je su karanta ba su san sauran kistoshin da za a yi ba in an sa sura kissar nuhu ne kada ya ciki to sun tafi da kissar nuhu kenan ba za su san wata kissa ba in hudu ne haka in salihu ne in ibrahim ne in ludu ne in amma kowace sura in babba ce kissoshin za su shiga kamar ka karanta dukkan qur'anin gaba ɗaya kenan saboda haka ne kowace sura ka ɗauka in kai malamin qur'ani ne masanin qur'ani kuma ke zama kai masanin tafsiri ko sura ɗaya mai aya uku ka kama ina ina kalkausar kenan ko idza ja nasrullah kenan ko wal asri kenan to za ka jawo qur'ani gabaki da cikin wannan sura mai aya uku nan ka fassara shi don ya nuna maka littafin nan ba littafin mutane ne ba wanda in kana neman abu sai ka bude babu babu fi kaza faslun fi kaza in ba babu fi kaza ba za ka samu maganar ba in ba faslun fi kaza za ka samu maganar ba amma littafin Allah ne wanda yake huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin ta inda ka bullo duka za ka tafiyar da shi ta ko inda ka ga dama inda ka san shi don zai jawo junansa ne zai jawo junansa ne saboda haka ne ake maimaita kissar kaman ba a yi ba kaji an so ma kissa kissoshi a cikin suratul suratul suratul arabi sai a maida irin su a cikin suratul hudin amma akwai bambanci a cikin suratul hijri akwai bambanci ko ina ka kama zaka samu an ka an faɗi kissoshi amma an faɗi fa'idar da ba a faɗa cikin wata fa'ida ba don ko da kissoshin akwai abin da ke jawo su a yanzu a wancan lokaci abin da yasa aka jawo saboda kaza ne to an fi maida hankali kan wannan kaza din yanzu kuma an jawo kisoshin akan abu kaza ne ta fi mai da hankali akan abu kaza ne ba maimai ba ne kowane abu akwai abin da ke jawo shi don a nuna maka littafin gagarau ne ba irin littafin mutane ba ne duk inda ka kama da shi zaka tafi da shi mutashabihan mai kama da juna masaniya wanda ake maimaita shi taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum wato in ana karanta wannan alqur'ani alladhina yakhshawna rabbahum mutanen da suke da tsoron Allah ubangijinsu taqsha'iru sai sai fatar jikinsu tana har hadewa saboda tsoron Allah tana har haɗewa saboda tsoron Allah fata jikin saboda tsoron Allah sai kamar mutum ya taka wani abin tsoro yadda jikinsa yake haɗuwa haka yadda fata take haɗuwa take kankamewa taksha'iru min juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum bayan ta kankame kuma ta sake sakewa wa talinu qulubuhum sannan zuciyarsu su su tafshi ila zikrillah saboda ambaton Allah sahabbai ana karanta qur'ani sai kuka suke waɗansu in an zo wuri kharru sujada wa bukiya wa yakhruna lil azani yabkuna wa yaziduhum khushu'a آه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجد قلوبهم wato muminai yadda ake gane muminai na gaskiya alladhina za zikr alayhim alladhina za zikr Allah wa qulubuhum wa idza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna in an karanta musu ayoyin Allah to sai zuciyarsu su ji tsoro Allah ne fa yake magana in yana faɗin girmansa ne to kaga girmansa ka ji tsoro in yana faɗin azabarsa ne ka ji tsoron azabarsa in yana faɗin alheri wanda ya tanada wa bayansa masoyansa kuma kai kwaɗayin abin da yake wajen sa saboda zuciyarka ta ta miƙe tanma innu qulub alladhina amanu wa tanma innu qulubum bi zikrillah ala bi zikrillah tanma innu qulub kowane mutum akwai abin da yake so akwai abin da yake tsoro idan kana ambaton abin da yake son nan in ka dinga ambaton abin da yake son nan to bacci sai ya bar idonsa in mai son wani aure ne ka kawo masa maganar auren nan to kun dinga hira kenan wato idonsa baccinsa ya tafi in mai son mulki ne kace masa ga yadda za a samu mulkin ga yadda za a samu mulkin idonsa baccinsa ya tafi idan mai son wani- wata harkar siyasa ne to in ka ga yadda za a ci nasara ga yadda za a ci kenan baccinsa ya tafi har karfe hudu ba zai- ba zai iya bacci ba in kuma wani ne mai maganan shanu shi ma haka mai maganan noma haka mai maganan komi haka Allah ya ce amma mumini allazina amanu wa tanma'innu qulubuhum bi zikrillah amma mumini ka abinda zaka ambata ya ji daɗi idonsa bacci ya tafi daga idonsa Allah shine zai natsu ya mance da komi sai Allah nan take ambata masa allazina amanu wa tanma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tanma'innu qulub ubangiji ce haka ne kuwa duk abin da zuciyar wani dan adam ta natsu saboda ambatonsa amma ba Allah bane to ba shi ne ba shi bane dai wato ahsanu mafifici dai a ambata masa Allah ya ji dadi ya natsu shine fiyayye alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu kenan wa qulubu min zikrillah zalika hudallahi wato samun mutum in an karanta masa qur'ani karanta qur'ani ne ya bashi tsoron Allah ya bashi natsuwa ya bashi tsoro da kuma kaunan Allah wato shiriya ce Allah yake bayarwa zalika hudallahi yahdi bi man yasha Allah yake yake shi yadda bayansa a irin wannan ya masa wannan irin natsuwa da wannan irin tsoro zalika wajen ladi masha wa bai yudin lahu amma wanda Allah ya ɓadda shi fama da min hadin ba da mai shiryarwa wanda afa man haqqa alaihi kalimatul azabi afa anta tunqiz man fi nari wanda Allah ya riga ya tabbatar masa kalimar nan la'amla anna jahannama minkum ajma'ina ta tabbata a kansa wa zai raba shi da wuta afa anta tunqiz man fi nari to umayyidu lillahi fama da min hadin duk wanda Allah ya ɓadda shi bai bashi wannan irin natsuwa أفمن شرح الله صدره للإسلام هو على نور من ربه din ba ya zama fawailun lil qasiyati qulubu min zikrillahi shine afwan haqa alai kalimatu azab din nan kenan to wannan baiwa ce baiwa ce ta Allah wanda yake ba wanda ya ga dama a cikin bayinsa Allah ya ba mu tsoron Allah da son Allah da son Annabi sallallahu alaihi wasallam أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون nan dai Allah yana gaya maka ne yana gaya maka magana ka zaɓi wanda za ka yi aiki da shi wato yana gaya maka magana ne allazina yastabi'una alqawla fayattabi'una ahsanahu can a baya an ce akwai waɗansu mutane wato a, lau- min fawqin zulalun min min tahtin zulal suna da kayan rukuwa na azaban wuta suna da shimfiɗan kayan wuta da azaba aka kuma aka ce ga waɗansu kuma su benaye ne sama da su sama da benayen ma benaye to ka zabi in wancan kake so ga hanyar su hanyar inna littani da sharra ma'abin kenan in waɗannan masu benayen kake so inna lil muttaqina husna ma'abin kenan ko waɗanda ga hanyar su duk hanyar da ka ɗauka za ta kai ka shine aka nuna maka aka ce to duk mutumin da zuciyarsa ta bushe ba ta son zikiri to yana fa cikin wannan muguwar hanyar fa wanda kuma Allah ya bude masa kirjinsa yana son karatun Qur'ani yana son zikirin Allah yana son jama'an musulmi in an karanta masa Qur'ani yana jin tsoro to yana kan wannan hanya ne fa to sai ka zabi duk abin da kake so wai afa man yattaqi bi wajhihi su al azabi yawm al qiyamah wai mutumin da an daure shi ne an ce khuzuhu faghulluhu Allah ya ce a kama kafirin na daure mini shi ثم الجحيم صلوه جيفا cikin jahannama so fi zilatin zab'a zar'a saban zilatin fazuku aka daure shi to idan mutum ba a daure hannayensa ba in ya ga abin da baya so hannun sai yake karawa haka da farko hannayen sai yake karawa to mutumin da an kame hannayensa aure an daure an daure su ta baya baya za a jefa shi a wuta bai da abin kare fiskar fiskar ce za ta kare kanta daga wuta kuma cikin wutan za a afa man yattaqi bi wajhi zu al azab yawm al qiyamah yanzu kai ka zaba wa kanka ka zama daga cikin mutanen da ake daurewa a jefa a wuta ya zama fiskar su ba abin da zai kare ta daga fadawa cikin wutan nan ka zabi wannan ka bar ah, islam ka bar sharhu sadri ubangiji duk abin da annaba suka nema a wajensa to annabi tun bai nema ba zai bashi abinda annabi Musa ya nema wajen Allah rabbi shirah li sadri wa yassir li amri wa hal uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli har zuwa kai nusabbihaka kaseeran wa nadhkuraka kaseeran Allah ka ka- ka bude mini zuciyata ka yaye mini zuciyata ka cire komai a zuciyata ka bar kanka kadai a cikin zuciyar isra'ili sadri kuma ka sauke min lamarina ka hada da dan uwana mu ji karfin yi maka zikiri da tasbihi to amma annabi bai roƙa ba aka ce masa alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna in musa yati yassir li amri annabi an ce masa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran sannan kuma aka ce to duk mutumin da ya bi hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam yadda aka aka yi wa annabi Musa aka yaye masa zuciyarsa aka ce komai aka jefar aka bar Allah aka yaye manzo Allah zuciyarsa aka ce komai aka jefar aka bar Allah to duk mutumin da ya bi su ya bi hanyar su fa abin da zai faru gare shi kenan afwan sharaha Allah sadrahu lil islam huwa ala nurin min rabbih in ko yaki fa wailul lil qasiyati qulubun min zikrillah ulaka fi dhalalin mubin sannan aka komo aka ce afaman yattaqi bi wajhi su al azabi yawm al qiyamah yanzu kai ka zabi ka jefa kanka cikin mutanen da za a daure su a jefa su a cikin wuta fiskar su ta fada cikin wuta ba abin da yake kare ta wakila lizzalimina lokacin da aka jefa su a cikin wuta suna ƙara suna ƙara rabbana akhrijna namal saliyan rabbana akhrijna namal saliyan ubangiji ka fidda mu za mu je duniya mu yi aiki mai kyau Ab- Allah ka fidda mu daga wannan wuta mun tuba za mu je duniya mu yi aiki mai kyau akhrijna namal saliyan inna muqinun yanzu kan mun gani mun tabbata abin da annabawa suka faɗa duk gaskiya ne mun gani da idon mu a fidda mu daga wannan wuta mu koma gida wato mu koma duniya ya laitana nuraddu wala nukazzibu bi ayati rabbina wa nakunu minal mu'minin wayyo suna wayyo a komar da mu duniya ba za mu ƙara ƙaryata annabawa ba za mu yi imani za mu yi aiki wajen ce na ai tsakanin lahira da duniya akwai barzak wato akwai gada an riga kuma an ɗauke ina za ku koma duniya ma an naɗe an riga an naɗe ta ina za ku je maganan komawa duniya a batta ba komawa duniya wai kai ka zaɓa wa kanka irin wannan matafiya wakila lizzalimin sai a ce musu wa'annan wato saboda ma a fito da sunansu a fili sun zalunci kansu sun yi kafirci babban zalunci kenan inna shirka da zulmun azim ko ko sun zalunci kafir sun zalunci kansu sun yi kaba'ira ba su tuba balle aka yafe musu su ma dai za su yi rakiya zuwa wuta amma za su dawo Allah kiyaye wakil sai aka ce ba ce wakil lahum ba sai aka kawo wadu zahir ba wadal mumbar wakil lizalimin sai aka gaya musu zuqu ma kuntum taksibuna ku dandana azaba dai abinda kuka aikata ne ake dandana muku kuka kun nemi wannan ne tun daga duniya aka baku
كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون كذب الذين من قبلهم فاتهم العذاب من حيث لا يشعرون ai waɗanda suka riga su kafirci waɗanda suka riga mutanen maka kafirci ai sun ƙaryata annabawa fatihum azabu azabar kuwa da aka yi musu alƙawari dama duk a qur'ani in kana karantawa fa kazzabu fa aka zamul azab sun ƙaryata Allah ya kama su da azaba sun ƙaryata Allah ya kama su da azaba to kai kana ji ana ce duk wanda ya ƙaryata Allah yana kama shi da azaba sai ka zama kana ƙaryatawa wailu yawa lil mukazzibin to karyata wannan ita ke kawo azaba idan ka ce abin da ya faɗan nan wa ya taɓa jin haka ki a dama ilimi yana faɗin abin da ba taɓa ji bane kullun ilimi yana faɗin abin da ba taɓa ji bane ai in ana faɗin kullun abin da aka san to ai an kure ilimin kenan ilimin mutane ma ana kure shi balle ilimin Allah yanzu in dan abin nan da ake sawa a kunne ana magana da shi shekaru ashirin da suka wuce in ka faɗa wani za za a samu wani abu hakan nan kamar ƙwallon mangoro kamar wani abu a kasa a kunne duk inda ka zauna kana magana da kana Kaduna kana magana da Makka kana da magana da Madina kana magana da Ingila kana magana da koina amma wani abu ne kamar kamar dan ƙwallon mangoro haka ya za a ce sai ce ƙarya ne duk wanda ya faɗa kafiri ne duk wanda ya faɗa kafiri da annabi bai cewa mutane yana Madina zaune ya sa wannan abu ya kunne sai kira duk duniya ba ƙarya kuke kafirai ne duk wanda ya faɗa kafiri ne ba haka za a ce ba sai zabun bai zo ba ya zo duk abin da baka sani ba ai shi za a faɗa shine ya mai da kai jahili din ai faɗin abin da baka sani ba inda abin da aka aka faɗa min da hujja ta ai saboda kai baka sani bane shi yasa baka sani ba hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun wanda bai san abu ba ya yi daidai da wanda ya san shi wanda bai san abu ba ka'ida sai ya shiru ya ji abin da za a faɗa idan in ya ga dama ya yadda in ya ga dama kar ya yadda amma ya ce ƙarya ne ƙarya ne to shikenan an gane shi ne mai ƙaryan kenan wato duk kullum ilimi wanda ya wuce gaba shi ake karyatawa misali ah, yaro mai shekara biyar ko shida ya san dukkan daɗin da ka sani duk daɗin da ka sani na romo ne na nama ne na sukari ne na halawa ne na komi da daɗin da ɗan adam ya sani yaro mai shekara shida ya san shi amma in aka samu waɗansu fajirai masu tona asirin tsakanin mata da maza a cikin yara annabi ya hana namiji ya zauna yana faɗin wani abu tsakaninsa da matarsa ba kyau ya hana mace ta zauna tana faɗin wani abu da yake tsakaninta da mijinta ba kyau to aka samu irin waɗannan suna magana sai magana ta koro ce ai wannan abin da yake tsakanin maza da mata har ya wuce duk abin da zaka faɗa daɗi ko sukari ko nama ko ko me duk abin da ka faɗa mai daɗi abin da yake faruwa tsakanin maza da mata ya fi wannan abin daɗi sai yaro ya ji kuma irin yaran ne ƙanana masu wayo ya yi tabi yana tambaya to shi ita matar ko kunninta za a ci za a ji daɗin ko yatsa ni ya za a ji daɗin ne yana bi yana bi har ya samu wani dai ya matsa wani wani ce ai abin ne wajen harka wajen fitsari ne sai ta zai gane sai ya ga wata mace ko mai ɗaukan itace ko mai sai da nono ta ratse ta yi fitsari ta ya ce yau kan zan gane da ta tashi sai ya je ɗebi ruwan fitsarin nan da ƙasa sai ya maka a bakinsa don ya ji daɗin ba zai ji daɗin ai yanzu ne zai ƙayyata kafe da kullum ɗaci zai je ta tofarwa yana zagin ka kaji ƙarya kaji wannan ne za a ce ya fi komai daɗi kuma ka da iko ka sanar da shi kana da iko ka sanar da shi balaga yana shekara biyar yayi ta zagin ka ce kaji makaryaci don Allah kyale shi ya shekara goma sha ɗaya ƙara akan shidan nan nasa wallahi sai ya rantsa ya ce wallahi gaskiyar ka ya kai kenan saboda haka kullum mai cewa ƙarya suke ƙarya suke to shine mai ƙaryan bai sani ba don bai sani ba ne hal sai lalina ya'lamun wal ladina ya'lamun kadhabal fa atayhum al'azabu min la yashuruna sun ƙaryata annabawa sai azaba ta zo musu ta inda basu sani ba mutanen annabi nuhu ruwa mutanen annabi hudu iska mutanen annabi salihu ihu kowanne dai kowanne an kama shi laifinsa kuma saboda ya ƙaryata annabawa ne kuma mutanen makka kun ƙaryata annabin da dukkan annabawa za a yi muku azaba ko da yake kuna tare da ainihin rahmatin rabbani yace wanda yake tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko azaba ta za ta ji kunya ba za ta same shi ga wanda take samun waɗansu mutane ba domin saboda haka ne a cikin zamanin mu yanzu komai sakon mutane ba za mu da su biroyi ba ba za mu da su alhanzir ba a'a sai dai a kwace hankalinsu na mutane a ba su hankalin biri a kwace hankalinsu na mutane a ba su hankalin kare a kwace hankalinsu na mutane a ba su hankalin alhanzir din ko jaki amma ba za a mai da su dabbobi su mutane an mai da kunu kiradan khasi'ina a ba za a yi haka ba sai dai jikunan dai ba za don darajar al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ka gani Allah yana cewa zai muku zai musu mummunan kamu afza azizin muktadir cewa inna batsha rabbika la shadidun amma sai aka jawo su daga babban gari makka gari mai alhurma aka kawo su badar a kauye لهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وذاقهم الله خزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون فأذاقهم الله وأن كافري وأن سكرقا كافرا مكة كافرتي إن أي الله يا كاما سد عذابا فأذاقهم الله عذاب الخزي في الحياة الدنيا الله يا كاما سياد أنت ناموس عذاب تكون يتا في الحياة الدنيا تندق رأيوة الدنيا إن أكا هلكت دسو أوجه ربي لا تذر على الأرض من الكيفين ديارا aka halakar da su dai tun daga duniya suka halaka suka kunyata aka gadar da gidajensu da dukiyoyinsu mutane da suke zagi wa auren su tsawon lalina kanu su tafi afuna mashari kalar da magaibu halatti barak na fiha da suka sha azabar duniya wajen halakarwa din nan min ma kadi ati mu unguri kufa utkilu naran waɗansu ma an dulmu yas da su sai suka bulle cikin wuta waɗansu ba garin su aka ɗauka aka kife a cikin wuta to ba iyakar azabar kenan ba wal azabu lakhirati akbaru wallahi azabu da akbar ta fi haka girma law kanu ya'lamuna da sun sani saboda haka ana yi mana wa'azi ne jama'a in yi qur'ani fa yana magana in ya gaya maka maganan mutan da abinda yi da abinda suka yi da abin da abinda suka yi da abinda suka samu da kai ake yi fa don kar ka yi irin halin waɗancan masu ƙaryatawa abinda ya same su ya same ka lalle kai irin halin ƙaryatawa din nan ya yi lalama taqulla kunu masu sadiqina ka hada kai da masu gaskiya din nan to ana yi maka wa'azi ne kai ake wa'azi wannan da abinda suka yi mai kyau ya gamu da mai kyau mai muni ya gamu da mai muni yanzu da kai ake yi kai mai rai al azabu lakhirati akbaru azaba da za musu a lahira akbaru ta fi girma law kanu ya'lamuna da za su sani ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل ما يتذكرون حقيقة أتكين ون القرآن من بقى ومتالي مثالي إري إري لعلهم يتذكرون كل كلينسو سوى أزنتو لن بقى مثالي أنا جاو هنكلي ya nuna wa mutum da baya nan kamar an zana masa a gabansa ya gani kamar yana gani da idonsa a baya a cikin wannan suran ma kadai an ce mana an saukar da eh gaskiya ne an saukar da Qur'ani kowa ya san haka nan duk musulmi ya san haka an ce an saukar da dabbobi guda takwas a sama mu musulmi mun yi imani amma suna sauka a sama babu to amma dole mun yi imanin da Allah ne ya faɗa haka yi haka aka yi Allah ya ce mana waɗansu mutane in an musu ni'ima to sai su mance da Allah sai Allah ya hada su da azaba ne za su ta zikiri wayyo Allah wayyo Allah wayyo Allah to wadan kuma a gaba aka ce to waɗanda suke zikiri kullum ba sai sun sha wahala ba su ne mutanen Allah masu hankali albar ulul albab alladhina yadhkuruna qiyama wa qu'udan wa ala junubihim sannan aka ce to in ka su ne masu jin magana su zaɓi fificiya cikin maganar su yi aiki da ita sai kuma aka ce duk mai ƙarya to za a sa shi a cikin azaba wuta kan wuta wuta kan wuta wuta kan wuta yana cikin tsakiyar wuta ta ko'ina abin rufansa wuta abin shansa wuta komi wuta haka kuma aka ce wanda suka yarda kuma za a sa su aljanna aljanna bisa aljanna aljanna bisa dari duk aka buga maka misali sannan aka ce ga waɗansu mutane kuma Allah ya yaye musu zuciyar zikirin Allah suna taiwon zikirin Allah ga waɗansu kuma zuciyarsu ta bushe ba ruwansu da zikin Allah fa wailul lahu azaba ta tabbata gare su to muna buga muku misali alqur'ani wa laqad darabna lin nasi fi hadha min kulli masali kowane irin misali la'alla mai tazakkaruna ko sa wa azantu قرآنا عربيا غير ذعج لعلهم يتقون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون وقرآن الناس wanda aka saukar da shi ake buga misalai a cikin hankalin mutane ana yi musu wa'azi da larabci aka yi shi don lokacin da ake magana nan ana tare da larabawa ne da larabci aka yi shi aka kawo shi da gaira zi'iwajin wato babu karkata a cikin wannan qur'ani la'allam yattaqu mutane su ji tsoron Allah duk lokacin da za a faɗi maganan magana na walittaka ko karama to za a ambaci iwajan ko iwajin anzala rabbil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan inda aka ambaci cewa waɗansu mutane su ba mala'iku ba su ba annabawa ba sahabban annabi ba waliyai ne na bani isra'ila saboda sun zaɓi Allah sun bar kafircin kafiri suka yi kogon dutse suka yi shekara ɗari uku da tara duk ba abin da ya same su lafiya su kalau har shekara ɗari uku da tara to ina yadda ba to i wajen ɗin daga wajen ka ne daga karkatan daga wajen ka ne ba daga wajen qur'ani ba ne in Allah ba a gajiyar da ikonsa kaje a ciki an ce maka annabi da kansa an ce masa ya haɗa kai da waɗansu mutane wasbir nafsa kama allazi ne kuna rabban bil ghadati wal dahu to kar ka tsammanci magana ce ta canja a cikin magana a'a tana nan tafiya daidai hankalinka ne da iliminka ne ya kasa in ka ji an ce a'a wani kifin banda ne ɗaki za a yi guzuri da shi da aka je aka manta da shi a wani wuri sai ya rayu ya shiga ruwa a cikin ruwan ma ya wata hanya ya yi kwazazzabo ya shiga cikin kwazazzabon to in ka ji baka yarda ba to daga wurinka ne ba daga wajen Allah bane ikon Allah ya wuce in ka ji an ce akwai wani malami sunansa Khadiru annabi Musa da kansa annabi Musa da kansa sai da Allah ce je ya karatu wajen wannan malami to in ka ji wani abu a wurin nan to daga wurinka ne kai kake neman ka gajiyar da ikon Allah ba daga wajen Qur'ani bane in an ce maka wani wani mutum ya je ya tadda katanga ta tsatsage ta kusan faduwa sai ya sa hannu haka ya gyaggyara ya gyaggyara ta koma garau kamar da kamar katangan zana ka san katanga in ta tsage za ta faɗi kam in mutum zai gyara sai dai ya rushe ya nemo birkiloli ya nemo sabon kayan sabon amma shi wannan da hannu da hannu kawai ya gyara katangar busan shiya ba ya gyara ta gyaru to in ka ji baka yadda ba to daga wurin ka ne kana neman ka gajiyar da ikon Allah ne to irin waɗannan abubuwa su ne Allah yake buga misali in ya faɗi irin wannan sai ce to in kana da ɗan wani ilimin da ka dogara da shi ne kake musu kake musun ilimin Allah bari ka ji qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru kabla an tanfada kalimatu rabbi law jina mithli madada wato wannan alqur'ani da tekun pacific za a samo koguna bu- guda bakwai a hada da shi sabatu abhurin koguna guda bakwai a samu ta katuwar tawada a dura wannan ruwan tawadan na pacific da koguna bakwai din nan a tawada duk abin da aka gani a duniya a tsefe a fiƙe mai da shi alƙalami ai ta rubutu ai ta rubutu sai ru- ruwan ya ƙare alƙalman su kakkarye kalimomin Allah da kake rubuta ba su ƙare ba to wani ilimi kake da shi ka dogara da shi duk abin da kake ƙarya na bayyuwa ka ji yadda Qur'ani fa yake to gaira zi iwajin arabiyyan Qur'ani da arabci da ne bayyane a fili Qur'ani larabci ne da bayan Allah a mubinin ko Qur'ani to haka yake komi an yi bayaninsa amma akwai wani wurin da za a rage don a nuna maka annabi ya fi kowa in ba annabi ya shigo ba wurin ba zai gano ba komi bayanin da qur'ani yayi sai da annabi ya shigo don ya samu aikinsa ba adiullaha wa adiur rasula in ko ina ko ina qur'ani za a gane ai kaga annabi bai shigo ba kenan to sai a bar wani wuri baka da ikon gane ko kai wane ne sai annabi ya sa baki ya nuna maka yadda abin yake in kuma annabi yayi bayani to sai a bar wani wuri komi larabcinka ka gane larabcin Allah annabi ya zo ya ƙara maka bayani to ba za ka gane ba sai malamai waɗanda suke ulul amri cikin ilimi sun zo tukuna sun sa baki sannan ka gane adi'ullaha wa adi'ur rasul ulil amri minkum saboda su ma a basu nasu aikin da Allah ya basu tunda Allah ya basu aiki bayan annabi ya ce ulil amri minkum wauta hada da su saboda haka ne wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaruna annabi yayi duk ba a ganewa a gane su kuma ya bar su su yi tunani masu yin tunanin su ne malamai masana wanda suka tsananta zama da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya san maganar Allah kamar annabi domin annabi kullum yana wurin Allah ne duk wanda kake tare da shi zaka iya maganarsa zaka san halinsa zaka san abin da kake- yake so da wanda baya so kullum annabi na wurin Allah saboda ya fi kowa sanin Allah da abin da Allah yake so sannan su ko malamai da sahabbai sun fi kowa zama da annabi haka malamai sun fi kowa zama da annabi saboda haka sun fi kowa jin maganan Allah da maganan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne suka fi kowa yin bayanin abin da ba a gane ba cikin alkur'ani da hadisi su malamai ba yanzu ne nake maganan nan ni ba bahaushe bane saboda na zauna da hausawa ne sai na iya bakin su sai na zama kaman bahaushe din to saboda haka haka annabi yake wajen Allah ya zauna da Allah ya ji maganar Allah malamai sun ja- zaun- sahabbai da malamai sun zauna wajen annabi sun ji maganar annabi dole sai mu saurara musu abin da suka faɗa sai mu ce ba mu yadda ba yiwa a'a ai zai yi mutun da Allah ne ya ce ya yiwu barballah masa ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله أكثرهم لا يعلمون
ضرب الله رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلبا لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله وذكره لا يعلمون farkon sura can qul la a'budu mukhlishan lahu dini fa'budu ma shi'tum min duni ni dai Allah kadai nake bautawa ku kuma ku bauta duk abin da kuka dama ni dai Allah kadai nake bautawa to anan an zo tun da yake magana tana magana ne akan jagorancin annabawa abin da suke ja da jagorancin waliyai da abin da suke ja da jagorancin malamai da abin da suke ja to yanzu na walittakan shine yafi bayyana anan Allah ya ce ina buga musu misali rajulan ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا yace mutane ne guda ko kace bayi ko kace mutane wannan wannan bawa yana da iyayen giji guda uku kuma kowa abin da yake so a yi masa daban wannan ko ubangijinsa ɗaya ne wannan kowa ya dage bai sallama dan uwansa ba cikin guda ukun nan suna ja suna jansa wannan ya ja ta nan ni abin da nake so kai kenan wannan ko abin da nake so wannan ma suna ja ya yi daidai da wanda ya ubangijinsa ɗaya ne shi yake jansa a ka'ida idan kana jan mutum misali ko ka sa masa igiyar takalifi ya wuce gaba kana ya- kana bin sa yana janka ba zai shaƙe ka ba iyaka dai in in in ka tire da tafiya nan wuyanka ne zai ji ciwo amma nan ba zai shaƙu ba ƙeyarka ne za ta ji ciwo amma wuyanka ba zai shaƙu ba in dai kana bin sa sai dai in ka waiwaya in dai igiyar za ta shaƙe ka a matuƙar shi kake bi rauni ne ya hana ka bi daidai to nan bayan wuyanka ne zai ji ciwo amma ba zai taɓa ƙoƙarin ka ba sai dai in ka juya to idan mutum uku ne suke da igiyoyi guda uku a wuyanka ba kowa ya ja shaƙewa za ka yi in na kudu ya ce ni kudu za a yi na arewa ce ni arewa za a yi na yamma ya ce ni yamma za a yi kaga duk sun shaƙe ka kenan saboda haka ne yanzu mutumin da ya sallama wa waliyin Allah ya ce shi kadai ne jagorarsa kuma ya tabbata gaskiyarsa da adalcinsa ya miƙa kansa wajen wannan waliyi a matsayin al'ulama wasu zambiyayi a matsayin bin umarni wata bi sabila man a ka bi hanyar wanda ya ɗauko hanyar dawowa gare ni ya sallama masa ya sa masa igiya a wuya suna tafiya suna tafiya idan ya gaji waliyin ya tsaya ya gama abin da yake ya sake jansa suna tafiya iyakan nan dai bayan wuyansa ne zai ji ciwo tunda tafiyarsu ba iri ɗaya bane kuma zai rika tausaya masa da wanda ya miƙa wa kansa duniya da shaidan da son zuciya fa wani jan wuya duniya tana ja shaidan yana ja son zuciya yana ja duk kai bayansu ne wai wannan da wannan mai iyayen giji guda uku da mai ubangiji guda ɗaya wane ne ya fi lafiya mai guda ɗaya wai waɗansu na cewa wai mu kasan nan da sauran kasashen afirka da sauran su kasashe mun zama bayin annabi muhammadu mun zama bayin wasu mutane da ake kiran soliyai wai ana yi mana dariya don allah bai halatta annabi muhammadu ya bayi ba to da ka sai da kana da ubangijin kai na so ya sai da kai to wallahi ba na son sai da kai matsuwa ta same ni amma nayi maka alƙawari sai wanda kake sai amerika ta zo ta taya annabi muhammadu ya so ya taya wa za a sallama kai bawa ne ubangijinka ya matsu yace zai fit ni ina ce ya halatta da nahu da ibawa tunda yayi bayi maza da mata ko da yake ya antar da su sai mai gidanka yace zan sai da kai saboda matsuwa amma ne maka alƙar bana so rabuwa da kai amma ne wanda kake so zan sayarwa sai ya kai kasuwa amerika ta zo ta taya annabi muhammad ya zo ya taya kai kuma za kai za a tambaya wa kake so a sayarwa ba za a sayarwa to mu ba mu yadda bayin annabi muhammad ne mun yadda in haka ne mu bayin annabi muhammad ne Allah ya samu daga cikin bayin annabi muhammad ne tunda annabi yana yin bayi to da wanda ya sai da kanka wa Amerika da wanda ya sai da kanka wanda aka sai wa Annabi Muhammadu fa na Annabi Muhammadu yayi mutum yana tare da Ka'aba yana tare da haramain sharifai ne wanda in Najeriya nan wata damuwa ta samu musulmi ya ga mai tafiya maka don Allah ka taimake ni don Allah amana in ka je ka roƙa mini Allah wurin da Allah ke karɓar don roƙa mini Allah in ka je ka roƙa masa Allah ko sai Allah biya bukata da mutumin da yake kusa kusa da Makkan kusa in damuwa ta same shi je Amerika fa Amerika da wata yayi masa damuwa to waye saya kenan annabi Muhammad ya ce wannan kayan ko Amerika ta saya dan nana ta ya halatta ko to in dai sayarwa ne aka ce a sayarwa Amerika ko a sayarwa Yahuda wallahi na yadda ban yadda a sayarwa Amerika ba ni dai bawa ne to mutumin da duk damuwar duniya Allah ne kadai ke yaye ta kafirai ne fa yaƙi ya zo makka wajensu zai yaƙe su zai rushe kaba sai suka zo suka taro wajen kaba Allah Allah wannan ɗakinka ne Allah wannan ɗakinka ne karka yadda a rushe maka ɗakin ka suka yi ta addu'a suka yi ta addu'a Allah ya saukar da azaba wa yaƙin giwa suka koma ya yi daidai da wanda suka ga suna tare da kai suka samu damuwa suka gudu suka tafi Amerika Amerika da Ingila su taimake su gaba damuwa ta same su ya yi daidai to wancan suna shuraka mu da shaki suna shedan duniya da son zuciya amma wanda suka sallama wa Allah annabi Muhammadu shine jagoransu shi ko annabi yana da khalifofinsa sune waliyai sune jagororinsu su saboda haka don Allah musallama wa Allah in ba musallama wa Allah mun miƙa kan wajen waliye wallahi shedan zai tsaya man la sheka lahu fa shedan sheku duk wanda ya bar kansa ya ki kama wani mutum wanda zai masa jagora shi ya samu jagora shedan zai farauke shi saboda haka ne ake gudu ake koma wajen bayin Allah don saboda Allah tsayar da mutane ta hanyar su daraballahu masalan rajulan fi shuraka mutasakisuna wa rajulan salaman li rajul wato wannan yana da iri kowa ya dage daga cikin iyayen gijin nan nasa ko hudu ne ko uku ne kowa ya dage bai yadda ba sai an masa aiki kuma aikinsu daban-daban ne wannan ko ubangijinsa ɗaya ne wa rajulan salaman li rajul wannan ko ya sallama mutum ɗaya mika kansa mutum ɗaya wanne ne yafi Allah ce ci kenan kun gane to alhamdulillah in ji Allah wa rajulan salaman li rajul hal yastawiyani masala shin ga misali waɗannan sun yi sa yi daidai ba su yi daidai ba to in an gane haka dai to alhamdulillah in ji Allah Allah ma ce alhamdulillah in dai an gane dai hudu ba zai da kuma ba sa sallama wa juna ba sa yafe wa juna kowa in ya dage ya dage mutashakisun da wanda ya sallama mutum daya wanda ya sallama mutum daya shine ya fi ko to kenan alhamdulillah in an gane wannan barakatu la ya'lamun amma yawancin mutane ba san haka ba sai ga sun sallama wa duniya zuciya sun ki hanya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innaka mayyitun wa in
innaka mayyitun wa innahum mayyitun su waɗannan kafirai da suke cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zai mutu ma a huta balle ma gashi ba zai bar ɗa namiji ba balle a ga- balle a gaji abin zai mutu ma a huta Allah ya ce inna shaniyaka huwa laftar makiyanka shine ba kai ba kai rashin ka bar ɗa namiji wani hukunci ne wanda ba zai tashi ba bayan annabi Muhammadu babu annabi babu annabi bayan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to in ya haifi ɗa namiji kamar yadda ya haifi abdullahi ɗahir tsayib ko ibrahim ya'yan nasa dai ko hudu ne ko uku ne maza to da sun sun girma wani suna za su ɗauka su zama yarima kawai yarima annabci kawai bayan ƴaƴan annabi ibrahim guda biyu isma'il da isa duk su zama annabawa bayan ƴaƴan annabi yaqub guda goma sha biyu duk su zama annabawa amma annabi ya haifi ɗa a ce masa yarima kuru a ce maina dan sarki a'a ba zai yiwu ba zai zama annabi ne tun ya zama annabi ko annabci ya ki yankewa kenan saboda haka ba dama sai su- ya aife su ya gansu su rasu su koma tun yana da rai saboda haka sai suke murna ai duk da ya aifi dan namiji ya mutu ya aifi dan sai Qasim ya mutu Abdullahi ya mutu to lokacin da yake maka kenan ai shi din ma zai mutu a huta to Allah ya ce wanda yake makiyinka shine zan yanke bayansa ba kai ba amma kai bayanka yana nan Abubakar zai gaje ka Umar zai gaje shi Usman zai gaje shi zai gaje shi kuma har abada kana da magada har tashin duniya ya rasulullah duk mutumin da yake rike da kalimar gaskiya yana kiran mutane yana isar da aikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da manzon Allah ya rasu innaka mayitun gaskiya ne zaka mutu din kamar yadda suke cewa su ba za su mutu bane wa innahum suma ay mayituna za su mutu ne zaka mutu din amma su za su mutu amma su in sun mutu an sun tafi kenan sun tafi cikin azaba kai ko ko ka mutu kana nan da ranka sallallahu alaihi wasallam shahidi ma in ya mutu yana nan balle annabi da kansa wannan aya da ita abubakar ya hujja manzo Allah da ya rashin lafiya ciwon ajali ya kama shi eh, ran laraba karshen watan safar ya yi kaman kwana goma sha ɗaya yana rashin lafiya to ranan eh, wata laraba sai ciwon ya tsanani aka ce ba za a iya kwana ba sai da musamman ranar lahadi aka ce ciwo ya tsani ba za a iya kwana ba sai da fitila neman mai da lagoni aka kunna fitila amma kamun gari ya waye ya samu sauki washe gari litinin ya fito yana kallon safu safu na sallah abubakar shi yake wa mutane sallah ya yi mutane sallah s- lokaci goma sha bakwai abubakar ya yi mutane to da gari ya waye aka ga ya samu sauki ran litinin abubakar ya zo ya ce na ji daɗi ya rasulullah ka samu sauki hankali na ya kwanta yau kan zan koma gidana na a- na awali wato anguwar anguwar inda matarsa bintu khadija take yana da gidaje guda biyu ne akwai gidansa kusa da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kuma gidansa a tu- a unguwar tudu an ana kenta aliya ko awali zan koma can tunda ka samu sauki ya rasulullahi abubakar ya koma can wajen matarsa bintu kharija hatsi ya yi zafi sai rasuwa ta afku da rasuwa ta afku sai duk mutanen gari wato in annabi baya baya gari abubakar baya nan wane ne babba umaru umaru ce duk mutumin da ya kuskure ce annabi ya mutu zan kashe shi duk wanda ya ce annabi ya mutu zan kashe shi annabi ne za ku ce ya mutu yana nan da rai sai ya zo mun yayi hannayen barayi mun yi haddodi wa mutane mun kakkashe kafirai yana nan daga nan zuwa kwana arba'in annabi yana nan yana nan duk wanda ya ce ya mutu ba zan kashe shi munafukai a'a ga bakin ciki kuma ga dan farin ciki kaɗan tunda mai mai- babba ne mai gaskiya ya faɗi magana aliyu ko ya zama kaman ya ruɗe hankalinsa ba jikinsa so aka je aka gaya wa abubakar gafa abin da ya faru ya dawo menene ya faru aka ce masa ga yadda abin da aka ce ya faru kuma ga yadda umar ya ce sai ya shiga ya bude fi kamar Allah sallallahu alaihi wasallam ya zumbance shi ya ce masa iftahayyu mayitan la yajma'u Allahu laka bainal mawtayn ya rasulullah kana da kamshi lokacin da kake da rai kana da kamshi lokacin da ka rasu Allah ba zai saka mutu sau biyu ba mutuwa sau daya ake kayi ta sai ya rufe shi ya fito ya tafi masallaci ce kai umaru kai shiru kai umaru kai shiru ina umaru bai shiru ba sai da ya hawo mimbar ya ce bismillahir rahmanir rahim a ya godiya wa Allah ya kuma muhammadun illa rasulun qad khalan min qabli rusul afa in mata aw utan qalb fala qabikum wa man yanqalib ala qibi fa yadurru la shay'a wa sayajzi Allahu shakirin innaka mayyitun wa innahum mayyitun ya ta wadannan ya ta karanta Umar sai ya jefa da takwabi ya ce wallahi ban kamar wannan karatun kamar ban taɓa karantawa ba wallahi na yadda na yadda annabi ya rasu na yadda annabi ya rasu to waɗannan abubuwa su ne aka zauna litinin ana yi masa sallah talata ana yi masa sallah laraba har da da daddaren laraba sai aka ce abbas ya ce shin haka za mu bar annabi ba za mu masa kabari ba haka za mu bar shi ba za mu masa kabari ba to dai shawara ta yanke dole ya masa kabari aka ce to in za a masa kabarin makka za a kai shi garin iyaye da kakanni ko nan Madina za a yi masa kabari wani yace ni naji yana cewa annaba duk inda suka rasu nan za a yi musu kabari to sai aka tona aka to a nemo ko mutumin da yake irin kabarin Madina za a yi masa ko irin kabarin Makka shakku ko lahar a kira duka guda biyu wanda ya fara zuwa a bashi aiki to sai aka yi masa komai da komai sallallahu alaihi wasallam anan wasu jahilai suna cewa ba a ganin annabi Muhammad bayan ya rasu wai da ana ganin annabi Muhammadu bayan ya rasu lokacin da ake jayayya ya mutu ko bai mutu ba ai da ya fito lokacin da ake cewa shakku za a yi masa ko lahadu ai da ya faɗa ya faɗi irin wanda yake so lokacin da ake cewa za a kai shi makka ko abu ne ai da ya faɗi ya faɗi kuma lokacin da yassa ta zo wajen abubakar ta ce dole ne a ba ta gado aka yi jayayya tsakanin abubakar da fadima din da aliyu da abbas ai da ya fito ya faɗi mai gaskiya da wanda ya kuskure Ya- suka yi ta su jahilai ba suke ta lissafi Allah bayan annabi ya ce malamai in sun yi ijtihadi man ijtihada fa asaba falau ajrani wa man ijtihada fa akhta falau ajrun wahid idan rikici ya faru a ba malamai su yi ijtihadi wanda ya ijtihadi ya gane gaskiya a bashi lada biyu wanda ya kuskure a bashi lada daya bari ga to yanzu idan annabi sallallahu alaihi wasallam ana jayayya za a kai shi makka ne ko za a kai shi madina za a yi masa shakku ne ko za a masa ladu ce ni ga irin wanda nake so sai wuce ya rasa an fasa ashe baka mutu ba ba wanda za a yi ba shakku ba ladu an fasa ashe baka mutu ba ashe gaskiyan umaru umaru dama ya gaya mana kai baka mutu ba ashe gaskiyan umaru to in an ce gaskiyan umaru waye ƙarya kenan me sunansa ko as-siddiq to in an ce siddiq yayi ƙarya ina sauran gaskiya a duniya da me za a rike addini ashe gaskiyan umaru dama ya ce baka idan an zo magana gado ya ce ke yata ki ladabi abokina ne abubakar din nan ki masa ladabi yadda ya faɗa miki nan gaskiya ne ki ladabi to in ya faɗi haka za mu ce ya rasulullah wallahi mun fasa baka mutu ba fito fito fito fito baka mutu ba ko ya mutu kenan Umar ya yi gaskiya dama ya ce mana baka mutu ba Abubakar ne ya ce ya ce ka mutu to ba an kare ta Abubakar kenan ba to ina addini zai zauna saboda ka su jahilai ne ba san abin da suke faɗa ba ba san abin da suke faɗa suna tsammani in sun faɗi irin iyakan abin da suka sani wa iyakan ilimi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har gaba da gobe yana nan tare da mu yana tare da mutane duk wanda yake son annabi yana tare da annabi al mar'u ma'aman ahabba Ya- mutum yana tare da masoyinsa alhamdulillah mace ka sadaka sai a kuri sai gobe shi zai musu addu'a alhamdulillah alhamdulillah an gama ne an gama innaka wani to inna maitu to Allah ya masa ga- Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu Allah ya ji iyayen mu Allah ya sallama Allah ya ji iyayen mu Allah ya ji kanmu malamu Allah ya saka mu malamu da alheri Allah ya saka shugaban mu da alheri Allah ya ji kanmu musulmi maza da mata rayu da matattu Allah ya samu ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi addu'o'in mu da addu'o'in da suke neman addu'a wurin mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu addinin mu Allah ya kiyaye mu mutuncin mu Allah ya kiyaye mu kasar mu Najeriya Allah ya samu zauna lafiya Allah ya karya kafirci Allah ya taimaki musulunci Allah ya karya kafirci Allah ya taimaki musulunci Allah ya karya zalunci ya taimaki adalci Allah ya karya ƙarya ta biki gaskiya barka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu alherin duniya da na lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka ne sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر لك لك الهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله. السلام عليكم